الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman agajin Allah da gudunmawarsa muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ya kauce ya waskace ya bauɗe ba mai shiryar da shi Allah ka tsare mu daga kaucewa da bauɗewa da waskacewa bayan haka ya ku ‘yan uwa masu albarka ga ku waɗannan fuskoki masu daraja sati da ya gabata mun ɗauko na hadisi wanda manya-manyan malamai suka rawaito irin su imamu tirmidhi da imamu bukhari da muslim da wasu daga cikin manya-manyan malamai daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manya-manyan sahabbai irin su abu huraira irin su abdullahi bin abbas irin su Abdullahi dan Umar irin su Huzaifatu bin al-Yaman da sauran manya-manyan sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisi Annabi yake cewa addinu an-nasiha addini nasiha ne a sahabbai suka tambaye shi qulna liman ya rasulullah muka tambaye Annabi nasiha gawa qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim yace nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah nasiha ga littafin Allah da shugabanni da kuma al'ummar musulmi baki daya mun dako bayanai dangane da ma'anar wannan hadisi yadda malamai suka fassara da yadda malamai suka fito da fiqhu mai girma a cikin wannan hadisi sati da ya wuce lokaci ya kure muka ce wannan nasiha da wannan hadisi yana da fa'idar da ya kamata mu ji abin da malamai suka tattauna a kansa akwai wani babban malami ana ce masa abu abdullah muhammad bin nasir almarwazi a cikin littafinsa mai suna ta'azimu qadris sala ya karɓo daga wasu shashin malamai da suka fassara wannan hadisi wanda ya ce kusan idan an ɗauki fassarar waɗannan malamai to kusan ma babu buƙatar sai an nemi ƙari daga gurin wasu domin abin da suka faɗa kusan ya gamsar ya wadatar ba sai an nemo na wasu ba ya ce muhammad bin nasir ya faɗa daga wasu shashin malamai cewa tafsirin wannan hadithi da ake nufi da annasiha addinu annasiha yace ma'anan nasiha hiya inayatul qalbi lil mansuhi lahu wato shine kular kular zuciyar mutumin da zai gabatar da nasiha kowane ne wannan mutum kuma ita wannan nasiha ta kasu kashi biyu ko tana da faskoki guda biyu akwai nasiha ta wajibi da farilla akwai kuma wacce take ta nafila ce ita waɗan wacce take wajibi da farilla ita ce wacce ta shafi Allah subhanahu wata'ala kuma ita ce shiddatul inayati minan nasihi bittiba'i mahabbatillah to mutumin da zai zama mai wannan ya zamanto yana da tsantsar soyayya ga Allah cikin bayar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa wa mujanabati ma harrama Allah da kuma nisantar abin da Allah ya haramta amma nasihar da suka ce nafila ce suka ce ita ce ifaru mahabbatihi ala mahabbati nafsihi wato mutum ya fifita abin da Allah ke so da abin da addini ke so da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke so akan abin da shi ransa take so wadhalika an yu'rida lahu amrani wannan zai zama kamar a ce abu biyu guda biyu su bujiro masa daya ya shafi sansa da abin da yake so da abin da yake bukata dayan kuma ya shafi abin da Allah ne yake son haka Allah ne yake jin dadin haka Allah ne ya yarda da haka malamai suka ce fa yabda'u bima kana li rabbih sai ya fara gabatar da abin da Allah ke so wa yu'akhiru ma kana li nafsihi ya jinkirta abin da ainihin wato ransa ko zuciyarsa take ainihin wato bukata wannan ita ce ma'anar nasiha inji wasu malamai suka ce fa hadhihi jumlatu tafsirun nasihati lillahi al-fard minhu wa kadhalika tafsirun nafila haka dai suka ce wannan ita ce abin da ake bukata wato a gane na cewa shine ma'anar nasiha wato ana nufin ba wai ka zauna ka ce wani ka ji tsoron Allah wani ka yi kaza kamar kana masa nasiha ita ma wani nau'i ne na nasiha amma hakikanin nasiha ita ce mutum ya fifita abin da Allah maɗaukakin sarki ke so sama da abin da zuciyarsa take so ya zamto yana da ainihin wato wato karkatuwa zuwa ga abin da Allah ke bukata ko da fa abin nan wato ya saba wa abin da zuciyarsa take bukata ko kuma ransa take bukata wannan ta sa Allah madaukakin sarki ya dauke wa da'ifai da kuma marasa lafiya a cikin suratul tauba cewa babu laifi a kansu idan ba su je yaƙi ba amma sai ya ce idza nasahu lillahi idan suka yi wa Allah nasiha ina ma'anar wannan ma'ana ko da dai jikinsu da lafiyarsu da rauninsu ba zai ba su dama su je su yaƙi ko su je su ainihin wato gwabza da maƙiya ba to ya labud da ya zama zuciyarsu kuma tana cike da san Allah da bin Allah da girmama Allah da kuma karrama da mutunta addinin Allah subhanahu wata'ala wannan ana buƙatar sa akan harshen su kuma ana buƙatar sa a cikin ainihin wato zukatansu sannan ya zamanto a cikin zuciyarsa yayi nadama akan zunuban da ya aikata wa yanwi in sahha an yaquma bi maftaradallahu alaihi kuma ya niyyaci da Allah zai bashi lafiya da zai tahi daga wannan jinyar da ta hana shi zuwa yayi yaki ko ta hana shi zuwa yayi wani aikin Allah to daga lokacin da ya samu damar tashi to zai je shi yayi abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta masa wa yaltani ba ma nahahu anhu kuma zai nisanci duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana wa in kana ghayra nasihin lillahi bi qalbihi wa kadhalika nasuha lillahi wa rasulihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam bima awjabahu ala nasi idan mutun ya zama bai da nasiha a cikin zuciyarsa ma'ana zuciyarsa ba ta ganin girman Allah ba ta mutunta addinin Allah ba ta daukar ma'ana na cewa Allah ya dora masa wasu ayyuka kuma ya zama wajibi akan sai kiyaye su kuma baya ganin girman annabi baya mutunta addinin annabi bai mutunta sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan lalle ko da a aikace yana aikata hakan to wannan bai zamanto nasihul lillahi wa nasihul li rasulillahi ba bai zama mai nasiha wa Allah ko mai nasiha wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba malamai suka ce li'annan nusha idza tahada lam yu'thir nafsahu alaihi wa qama bi kulli ma kana fil qiyam bihi kuma zai zamanto duk mutumin da ya zama yana da wannan to zai zamanto yana da kokari a wajen fifita abin da yake na Allah ne da fifita abin da ya zo daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ke tsayuwa akan duk abin da zai faranta musu kuma sannan ya so su to haka nan kuma idan ya zo dangane da al'amarin da ya shafi ubangijinsa da addininsa to haka ake so a ganshi ainihin wato ya kamu da irin wannan so na Allah da kuma girmama shi wa shiddatul ragabati fi fahmihi wa shiddatul ilayati fi tadabburihi wal wuqufu inda tila, tilawatihi li talabi ma'ani ma ahabba maulahu an yafhamahu ya zama yana karanta addini ibn littafin Allah yana kuma fifita abin da ya zama karatunsa da abin da ya zama abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya fahimta na addini a cikin littafin yana ƙoƙari ya ga cewa yana ƙoƙari akan wannan wannan ana buƙatar haka malamai suka ce annasihatu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hayatihi amma nasiha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ana magana a rayuwarsa ne fa badlul majhudi fi ta'atihi ana so a ga mutum ya zage ka'in da na'in wajen da'a ga annabi Muhammad wanda wannan idan ka ɗauki wannan magana ka jingina ta kai tsaye ga sahabbai za ka samu sahabbai sun ci ɗari bisa ɗari saboda za ka ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar biyayya gare shi za ka ga wani nau'in abinci baya son cinsa ya tsane shi a rayuwarsa amma daga ya ga annabi yana ci zai ji duk duniya babu abincin da yake so ya ci a rayuwarsa kamar wannan abincin saboda tsabar biyayya ga manzon Allah wannan a lokacin da annabi ke raye kenan akwai wani sahabi ya ce a duniya ba abin da ya tsana irin kabewa ya ce wata rana sai aka gayyace su walima tare da manzan Allah sai ga an sako wa manzan Allah nama wanda aka dafa da kabewa sai ga annabi na ture naman gefe guda yana kwarfar kabewar yana sharbatta ya ce wallahi da idan ya ga kabewa sai ya ji kamar ame zai kama shi amma tun daga ranar da ya ga annabi na cin kabe wannan yana son cinta yana shanta cikin shaɗi da annashuwa ya ji babu abin da yake so a duniya na abinci irin kabewa saboda san annabi da biyayya ga annabi da girmama annabi da kimanta da kuma darajanta annabi muhammadu ka kwatanta kanka kai yanzu ba wai maganar abincin da baka so annabi yana so ka ci ba a'a annabi ya ce a yi kaza kai kuma zuciyarka ta riya ma kayi kaza wanne kake zaba kake fifitawa cikin so da kauna saboda ya zo daga bakin annabi Muhammad kwatanta kanka da wannan da haka idan ka ɗauko wannan maganar ka jingina ta da sahabbai za ka samu cewa sun ci ɗari bisa ɗari in ana cin dubu bisa dubu in ana cin biliyan bisa biliyan sahabban annabi Muhammadu sun ci wannan wallahi wa nusratihi da kuma taimakon manzon Allah wa muawanatihi da agaza masa wa badlil mali idza aradahu kayan da za a wadatar da mayaka tun daga kan hanya ake bawa Usman dan Affan riba akan wannan abin da ba da abu lokacin da annabi ya nema kai yanzu annabin baya raye amma ya ba da sanarwa akan wasu abubuwa na addini da abubuwa na al'umma me kake yi wajen ka kwatanta irin wannan hali na sahabban manzon Allah wal musara'ati ila mahabbatihi da kuma gaugawa da rige-rige wajen soyayyar manzon Allah a ga cewa da ni da kai muna tsere-tsere wajen muna nuna wa annabi so wa amma ba'da wafatihi amma bayan so bayan rasuwar annabi fal inayatu bi talabi sunnatihi daga cikin hanyar da ake gane kai mai nasiha ne ga manzan Allah a ganka kana ƙoƙari wajen neman sanin sunnar manzan Allah nabi ya ce kaza sunna ne a ga kana ƙoƙarin bi kana ma ƙoƙarin tambaya algafa ta malam abu kaza ne ya taso min me annabi ya sunnanta a wannan al'amari ya ya akramaka Allah malam haihuwa aka yi min me annabi ya sunnanta idan aka yi haihuwa malam aure zan yi me annabi ya sunnanta a harkar aure malam kasuwar kaza zan bude na samu shago na samu jari me annabi sunnanta idan mutum zai saya ko zai sayar wal bahthi an akhlaqihi wa adabihi daga cikin nau'in nasiha ga manzon Allah shine bincike dangane da ɗabi'un manzon Allah annabi yana da hakuri sai kai kokari kai koyi da hakurin manzon Allah annabi yana da kyauta sai kai kokari kai koyi da halin manzon Allah na kyauta annabi yana mutunta mutane sai kai kokari kai koyi da mutuntawar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa wannan shine ka cika cikakken mai nasiha ga manzon Allah wa adabihi da ladubbansa wa ta'zimi amrihi da girmama lamuran manzon Allah wa lazumil qiyami bihi da kuma lazumtar tsayuwa akan wannan tsari wa shiddatul ghadabi wal i'radi amman yadiru bi khilafi sunnatihi a ganka kana da fushi kana da tada hankalinka a yayin da ka ga wani yana ƙoƙarin saba wa sunnar annabi ya yi gaban kansa ya yi abin da ba haka manzan Allah ya ce ba a ganka kana damuwa da wannan wannan yana daga cikin cikakkiyar ma'anar cewa kai mai nasiha ne ga manzan Allah wal ghadabi alaman sana'aha li atharati duniya da kuma mutumin da yana kana fihi da wanda yake ainihin wato bibiyar sunna amma ba Allah yake nufi ba ba annabin yake nufi ba yana nufin wata rayuwarsa ta duniya ne wa in kana mutadayyinan biha ko da ku a cikin zahiri yana aiki da ita a cikin harkokin addininsa malamai suka ce wa hubbu man kana minhu bi sabili min qarabati aw sihrin aw aw aw hijratin sannan a ganka kana son duk wanda yake da kusanci da manzon Allah ta hanyoyi guda uku na farko a ce wannan sirikin manzon Allah ne kamar a ce sahabin annabi sayyidina Uthman wanda ya aure ƴaƴan manzon Allah har guda biyu kamar a ce sayyidina Ali wanda yake miji ne ga nana Fatima ƴar manzon Allah kamar a ce sayyidina Abubakar wanda shi kuma annabi ya aura daga gurinsa da sayyidina Umar wanda annabi ya aura daga gurinsa shi ma da sauran sahabban annabi wanda suke da alaka da ta surukuntaka da manzon Allah in dai kai mai nasiha ne ga manzon Allah na gaskiya malamai suka ce a samu kana son waɗannan mutane au qarabatin ko wanda suke kusanci da manzon Allah kannansa kanunsa da waɗanda suke matansa suna da kusanci da shi ta hanyar auratayya ko jini ya haɗa su musamman idan ya zamanto ba kafirai bane musulmi ne to a same ka kana son waɗannan mutane au hijratin ko a samu waɗanda suka yi hijira da annabi kana son su wannan ya ya ya ya, ya kama da dukkanin muhajirina da ansar domin muhajirina wasu lokuta suna zama ansar domin su ma sun yi ƙaura sun tafi madina akwai kuma asalin ansar cikin ado da kwalliyar manzon Allah a same ka kana koyi da annabi a wannan malamai suka ce wa amman nasihatu li a'immatil muslimina amma abinda ake nufi da nasiha wa shugabannin musulmi fa hubbu salahuhum na farko a same ka kana san gyaruwar shugabanni ba so kake su tambaɗe su lalace su tarwatse su zama wa kansu bala'i kuma su zama wa al'umma bala'i ba ya zamanto fatanka kullum Allah ya shiryar da su ya ɗora su akan hanya wa rushdihim da kuma shiriyarsu wa adluhum da adalcin sahabbai abin nan wato shugabanni ya zamanto suna da adalci ga al'ummarsu wa hubbu ijtima'il ummati alaihim kuma a same ka kana san haduwar al'umma su bi su su musu da'a dan a zauna lafiya wa karahatil iftiraqi a same ka baka san rarrabuwar kan al'umma saboda wata harkar siyasa ko wata harkar zaɓe ko wata harkar kaza ya zama kullum tunaninka ya za a yi al'umma kansu ya haɗu da shugabanninsu hida wa karahati iftiraqil umma a same ka baka san rarrabuwar kan al'ummar musulmi ga baki ɗaya ya zamanto kana ƙoƙari akan wannan wattadayyinu bi ta'atihim fi ta'atillahi azza wa jalla da kuma yin addini ta hanyar yi wa suwa wannan shugabannin da'a akan da'ar da suka yi wa Allah da manzansa wal bugudu liman ra'al khuruj alaihim sannan a same ka kana nesa nesa da waɗanda suke son yin fito na fito da shugabanni wa hubbu izarihim fi ta'atillahi azza wa jalla da kuma a same ka kana son ka agaji shugabanni akan da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah wa amma nasihatu lil muslimina amma abin da ake nufi da nasiha ga al'ummar musulmi in ji waɗannan malamai fa an yi hibba lahum ma yi hibbu li nafsihi ya zamanto kana so wa musulmi gaba ɗaya abin da duk kake so wa kanka wa yakrahu ma lahum ma yakrahu li nafsihi duk abin da baka so ya same ka to ya zama kai ma baka so ya samu ƴan uwanka musulmi wa yafiqu alaihim ya zama kana tausayin al'ummarka duk inda ka ji wani bala'i ko masifa ta same su kana tausaya musu kamar misali a samu abin da aka samu na ainihin wato ambaliyar ruwa a jihar Borno irin yadda wannan al'umma ta shiga halin kakanikayi dangane da wannan bala'i na ambaliyar ruwa to ka ji kamar wannan abin kai ya sama kar ya zama zuciyarka ba ta tausaya musu akan wannan bala'i da ya same su wallahi in baka da irin wannan ɗabi'u kai ba musulman arziki bane in ji annabi Muhammadu kamar abin da ya faru kwana biyu ko uku da suka wuce a jihar Jigawa na wata tankar mai da ta kone tare da cewa a cikin wannan abin akwai kuskuren mutanenmu shine galibi idan tankar mai ta kone sai mutane su ɗebi jarakuna su ɗebi jarakuna su tafi wai za su ɗebi mayi na farko dai wannan abin da za ka ɗiba ba halal ɗinka ba ne in ka ɗiba ka ɗebi haramun haka ne jama'a ko ba haka ba don ba naka ba ne wasu ma har suna kiran abin ganima na rantse da Allah duk wanda wata tsautsayi ta same shi ko na gobara ko na zanga-zanga ko wani abu ka je ka fasa shagonsa kana ɗiba kana cewa wai ka ɗebi ganima za ka gaya wa Allah ya aka yi wannan abin ya zama ganima domin shi Allah ya faɗi mecece ganima ya kuma faɗi yadda ake ake samunta a cikin alƙur'ani ya kuma faɗi yadda ma ake raba ta to kai yanzu da ka zo kake cewa wannan abin da zaka ɗiba ganima ce to zaka gaya wa Allah yadda aka yi zama ganima wannan wannan kawai shi ne domin ka kirkira wa Allah abin da bai faɗa ba ka halatta wa kanka da al'umma abin da Allah bai halatta ba domin ganima halal ce wannan abin da kake ɗiba ku haramun ne to akwai kuskuren da mutanen mu suke idan abu ya faru na gobara kawai sai ga mutane sun je sun fasa maimakon su taimaki wanda bala'in ya sama su kai dauki kai musulmi da aka san ka da idan bala'i ya samu naka kokari kake ka kawo dauki dan a tare wannan barna har ma Hausa ake ana karin magana cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to ba shafawa naka ruwa ba gyara hausar nemo ruwan kashe ta dan uwanka sannan sai ka je ka shafawa naka ruwa kar shi ma ta kama shi to amma sai ya zama maimakon aka kawo dauki kokari kake ka je ka kai ma ka ɗebi wai rabanka ko a ina ya zama rabanka wallahu a'lam zaka faɗi dai yadda aka ya zama rabanka so waɗannan mutane daga cikin abin da ya ja wannan bala'in wannan tanka ta faɗi tana ci da wuta mutane suka ɗebo jarakuna wasu da daru wasu da bokiti sun je suna ɗiba jami'an tsaron da za su hana su kansu sanda suka gagare su suna ta doke-doke da jami'an tsaro akan cewa kada ku ɗiba abin nan ba naku ba ne sannan akwai hatsari da zai iya faruwa idan ba ku yi a hankali ba wallahi mutane suka ji kafin ka an kara gashi ana zabga rana fetur ko ɗimi ya ji kamawa yake da wuta balantana zafi nan da nan kawai danka ta kama da wuta kusan mutum ɗari da uku ko ɗari da goma sha uku suka mutu To tare da haka muna jin takaicin wannan abu, amma muna kuma jan hankalin al'ummarmu da cewa su ji tsoron Allah idan irin wannan ta faru ya zama kullum tunaninsu hili ya za su yi su kai ɗauki ba wai ya za su su je su ɗebi wani abu a wannan gurin ba. To ka zama a matsayinka na musulmi kana ainihin wato takai wato jin takaicin bala'i da ya samu al'ummarka. Wa yashiqu alaihim wa yarhamu sagiruhum ya zamanto kana tausayawa wato ainihin wato ƙanana daga cikin waɗanda suke ƙanana cikin hadisi annabi ya ce mallam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana fa laysa minna duk mutumin da bai tausaya wa ƙanana ko bai girmama manya in dai ka san wanda ya girme ka ko daidai da taki ɗaya ne amma baka ba shi girman sa da mutuncin sa annabi muhammadu ya ce babu ni babu kai wa yuhzinu wa yahzunu li huznihim ya zamanto yana bakin ciki da bakin cikin musulmi damuwa a dullahi wannan abun farin ciki ne ko ba abun farin ciki bane abun farin ciki ne to sai ya zama kai kuma tunda kai dan kasuwa ne kana jin haushi to kana ciki akan wannan abu ko da ko wannan abun sai malamai suka ce kharuqsi as'arihim kamar a ce wannan malamai ne suke faɗa ka je ka karanta wannan littafi ka je na faɗa maka na azai ga al'ummar musulmi iradatan wa fi'ilan ya na farko ya nufaci haka a cikin zuciyarsa in ji wannan malami sannan kuma ya aikata haka a cikin zuciyarsa ban nasihatu lillahi don haka nasiha ga Allah ta shafi tauhiduhu malam ya ce ta Allah da bauta don haka karka ji an ce nasiha ga Allah ka ce to Allah ka ji tsoron Allah a wannan ba wannan ma'anar nasiha ka ɗauka ɗaya daga cikin ma'anonin wanda wasu malamai ma ba sa ba ta wannan ma'anar to ya za ka kai wa Allah nasiha ka ce Allah ya ya ji tsoron Allah ta ina ai wannan nas- faɗan faɗan haka ma wato wato wato wato cin mutuncin ubangiji ne ko ka ce wa manzon Allah ya ji tsoron Allah ina maka nasiha ya- ba haka ake nufi ba ina so mutane su gane ma'anan nasiha ga Allah farko shine tauhidin kadai ta Allah da bauta tukunna kamar yadda wannan malami ya faɗa wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali da kuma siffanta Allah dukkanin wata siffa ta kamala da jalala wa tanzihi amma yumadduha da kuma tsarkake Allah daga dukkanin abin da yake kishiyantar Allah na siffofi masu kyau kamar a ce Allah yana ji kai kuma ka siffanta shi da cewa Allah baya ji in an tambaye ka me yasa ka ce Allah baya ji ka ce to ai dan adam ma yana ji to ya za a yi a ce Allah yana ji yo in Allah yana ji kenan ya kamantu da dan adam to ba haka bane baka fahimta bane Allah yana ji, ɗan adam ma yana ji, amma jin Allah daban yake da na ɗan adam. Ga misali ƙwaya ɗaya. Yanzu idan duk masallacin nan suka ruɗe suna magana zan ji su ko ba zan ji su ba? Zan ji su, amma zan bambanta abin da kowa yake faɗa? Ba za ka bambance ba. To amma Allah yana jin na masallacin nan, yana jin na wancan, yana jin waɗancan wanda suke taron siyasa, yana jin waɗancan da suka ɗauko dj suke kikan rawa, kuma kowa yana kiyaye me yake faɗa me yake me yake aikatawa. da Allah jin Allah ya daidai da nawa wannan shi ne don haka ka tsarkake Allah daga dukkanin abin da bai da bai da bai da alaka da shi subhanahu wata'ala wa yukhalifuha kuma abin da yake sabawa abin da ya shafi Allah wa tajannubu ma'asihi sannan mutum ya nisanci duk abin da zai sabawa Allah wal qiyamu bi ta'atihi ya tsayo akan da'a ga Allah wa mahabbatihi da kuma san Allah wa wasfihi bi wusufil ikhlasi bi wasfil ikhlas ko bi sifatil ikhlas wato ya siffanta Allah da siffata tsantsar bauta ga Allah wal hubbu fihi in zai so wani abu ya so hidan Allah yana so wal bughdu fihi in zai ki abin ya ki hidan Allah bai so wa jihadu man kafara bihi da kuma yakar duk wanda ya kafirce wa Allah wa ma dhaha zalika da duk abin da yake da alaka da wannan wa du'a'u ila zalika da yin addu'a akan Allah ya bada nasara akan kafirai ya dauka musulunci wal hafu alaihi da kuma kwadaitarwa da ainihin wato akan haka mutum ya kwadaitar da wasu akan haka wannan shine ake nufi da nasiha ga Allah wan nasihatu likitabihi amma abinda ake nufi da da nasiha ga littafinsa al imanu bihi na farko mutum ya yi imani da alkur'ani sauƙaƙƙe ne daga an- daga Allah zuwa ga annabi Muhammadu wata azimihi ya girmama ƙur'ani wa tanzihihi ya tsarkake ƙur'ani kar a same ka kana wulaƙanta ƙur'ani a je a sami gidanka ka ɗauki ƙur'ani ka jefa shi a dustbin ko ka jefa shi a bola ko ka saka shi a wani guri mai najasa ko mai ƙazanta ba ka mutunta alƙur'ani to ba kai imani da haƙiƙanin imanin da ake buƙata a yi da ƙur'ani ba wa tanzihihi dan haka da barkake shi wa tilawatihi haqqa tilawatihi da kuma karanta shi haƙiƙanin karanta shi wanda wannan kan nassin aya ma yazo haka alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi Allah ce waɗanda Allah ya ba su littafi suna karanta shi yadda Allah ya saukar waɗannan su suka yi imani da shi ma'ana suna karantawa suna aiki da shi kuma sun yi imani da shi abinda ƙur'ani ya ce musu shi suke abinda ya hana su shi suka hannu tsakanina da Allah tsakaninka da Allah tsakaninmu da Allah haka muka ɗauki ƙur'ani haka muka ɗauki Allah haka muka ɗauki manzon Allah wannan shine inda kinta take saka kuma wallahi in ba hakan muka yi ba na rantsi da Allah Allah ba zai karbe mu ba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa saboda haka Allah ya ce waɗanda su aka ba su littafi suna karanta shi yadda ya kamata Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su suka yi imani da shi na gaskiya sai Allah ya ce wa man yakfur bihi a fa ula'ika humul khasiruna wanda duk ya kafirce wa alqur'ani kuwa wannan shine tababban ƙarshen zamani Allah ka tsare mu daga tabewa wal wuqufu ma awamirihi ya mutun ya tsaye kuma duk inda qur'ani yace ayi to ayi nan gurin yasa aka tambayi na na Aisha menene ɗabi'un manzon Allah tace kana khulquhul qur'an ɗabi'un annabi shine qur'ani yau ka ga mutum yana dakon qur'ani amma bai da gaskiya kaga mutum yana dakon qur'ani bai da amana kaga mutum yana dakon qur'ani ba shi da da'a kaga mutum yana dakon qur'ani zai iya cuta zai iya zalunci zai iya handama da babakere to shi annabi abinda qur'ani ya hana ya hanu abinda qur'ani yace ayi shi yake yi da ni da kai tsakaninmu da Allah haka muke to wai dan Allah idan ba mu siffantu da irin waɗannan siffofin ba da waɗannan siffofi za mu siffantu ne jama'a kuma idan ba mu ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'un ba wai ya aka yi mu muka gane wasu mutanen banza ne mu ne mutanen kirki yau an wayi gari da yawa irin waɗannan abubuwan ba ma aiki da su ba ma ma bincike a kansu ba ma damu da menene saƙonin da ke cikinsu ba amma kullum harshen mu yana kan waɗanda suka yi ba daidai ba mu zagi wancan mu aibanta wancan mu tsine wancan mu kutuntuma a sharwa wancan saboda yayi ba daidai ba amma fa mu din ma mun manta mu ne ma shugabannin ba daidai ba saboda haka dole ne mu dawo mu gyara in muna so Allah ya waiwaice mu wallahi saboda haka dole mu dawo mu gyara wannan shine nasiha ga ainihin wato abin nan littafin Allah wa nawayi ya hanu da abin da ya hanu wa tafahumi ulumihi da kuma fahimtar ilmominsa wa amsalihi da misalan da Qur'ani ke bugawa masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna ka taba bincike akan wannan misalin da Allah ya buga Allah ya buga misali da kudan zuma ya buga misali da ƙuda da ka sani ya buga misali da gidan da gidan gizo-gizo ko gidan tautau ka taɓa la'akari da kula da kai hankali da ire-iren waɗannan misalan da Allah ke bugawa a ƙur'ani malam yace to sai kayi la'akari da irin waɗannan misalan sannan ka zama ka cika cikakken mai imani da Qur'ani wa tadabburi ayatihi dole ne a kula da ayoyin Qur'ani me suke nufi mun sako me suke umartar mu me ake bukata mu yi me ake hana mu yi wa du'a wa tadabburi ayati wa du'a ilaihi da kuma kira zuwa ga ainihin wato karanta Qur'ani a dinga kwadaitar da mutane gashi nan annabi Muhammadu zai kai karar mutane ranar kiyama cewa sun watsar da alqur'ani sun watsar da alkur'ani Allah ya sauwaƙe wazabbi fi tahrifil ghalina da kuma kare abin nan jirkitawar da matsiyata suke wa qur'ani a samu waɗanda suke fassara qur'ani ba yadda Allah ya saukar ba ba yadda manzon Allah ya fassara ba wa ta'anil mulhidina sannan mulhidai masu yi wa mutane mummunan karatu da mummunar fassara da kawo musu muyagun aƙidu dole ka zamanto kana yaƙar su dangane da wannan littafi na alƙur'ani wan nasihatu li rasulillah malamai suka ce nasiha ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami ya faɗa yace qaribun min zalika yayi kusa da nasiha ga littafinsa yayi kusa da nasiha ga Allah yace min zalika al-imanu bihi daga cikin wannan akwai imani da manzan Allah wa bima a bihi ai imani da abin da yazo da hi na littafi wa tawqirihi da girmama da mutunta manzan Allah wa tamassuku bi sunnatihi wa ta'atihi da kuma riko da sunna da kuma da'a gare shi wa ihya'i sunnatihi da kuma raya sunnoninsa wastisharu ulumihi da kuma yada ilmomin manzan Allah wa nashriha da kuma bazata wa mu'adatu man adahu da kuma gaba da duk wanda ke gaba da manzan Allah wa muwalatu man walahu da kuma san so da kaunar wanda duk yake san Allah da manzan shi wa takhalluqu bi akhlaqihi ka nemi dabi'un annabi dukkan abin nan ka ainihin wato ladabi da su wa ta'addubu bi adabihi wa mahabbati alihi wa ashabihi ka so iyalan gidan annabi ka so sahabban manzon Allah wa nahwi zalika da makamantan haka wan nasihatu lil aimatil muslimina abinda ake nufi da nasiha ku ga al'ummar musulmi yace muawanatuhum alal haqqi na farko ka taimaka musu akan su gaskiya yasa duk abin da muke gaya wa shugabannin nan cewa su yi kas su yi su yi kas su yi wannan shine manufar mu mu taimake su su tsaye da gaskiya a ƙasar wa ta'atihim fihi kuma ai musu da'a akan gaskiya din wa tadhkirihim bihi a tunatar da su yin gaskiya da amanar da Allah ya dora musu wa tanbihihim fi rizqin wa lutfin da kuma fadakar da su cikin ana tausaya musu ana tausaya musu ana tausasa musu ma'ana kar ka dinga wa shugabanni nasiha da nufin so kake su mutu su higa wuta so kake su mutu Allah ya kona su a'a ya zama babban bukatar ka shine su gyara su samu rahamar Allah domin ba a takaita rahamar Allah akan wasu mutane kawai daga kai he mabiyanka da muridanka da hekunanka da ɗal- da ɗalibanka a'a rahamar Allah ta yalwaci wannan kai fatan kowa ya shigo ya gyara kawai shugabanni da talakawa kowa ya gyara ya dawo a tafi tare gaba ɗaya a shiga aljanna tare mu gudu tare mu tsira tare mu shiga jannatul firdausi tare wannan shine manufar to wannan shine da haka wa takhalluqu bi akhlaqa wa mu'anatuhum da kuma taimakon su alal haqqi da kuma agaza musu akan wannan da kuma yi musu tambihi akan dukkanin abin da zai sa su gyara da yi musu addu'a bit tawfiqi ta hanyar su dace wal hasr ala ala tibaihim da kuma kwadaitar da mutane akan su yi shugaban shugabannin su wa duniyahum da kuma karantar da su ma hatta duniyarsu wallahi a zo a yi latta a ce ai- akan kasuwanci za a yi latta kaga kasuwanci harkar duniya ne ku gayyato masana ku tara al'umma a baza musu ilimi na kasuwa su je su yi amfani da shi su tsira a duniyarsu duk wani abu da zai taimaki mutane a duniya ko a lahira ya zama babban bukatar ka shine ya za a san wannan abu wannan shine nasiha gare su amma yanzu fatan sharri muke wa junanmu da kokarin idan ni na samu to kowa ma ya mutu in ni na hai kowa ma ya mutu in ni ina da shi kowa ma ya rasa wannan wannan irin masifa ne to kaji musulunci abin da yace mana shine duk ne wa juna mu fatan alheri mu kuma kawo abin da zai zama amfani gare mu da amfanin al'ummar mu da haka yace a zo a ga- a kawo musu irin wannan abin da zai karantar da su wannan wasatru wasatru auratihim da kuma sitirta al'auran su yasa annabi yace man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk mutumin da ya sitirta musulmi annabi Muhammad ya ce Allah zai sitirta shi a duniyarsa da lahirarsa saboda muhimmancin yi wa musulmi sitira da kuma wato kare su daga dukkanin abin da zai zama nau'i na cin na cin zarafi da tozarci da tonan asiri yau idan wani ya ga ya ganka kana aikata abin da ba daidai ba maimakon ya ji tsoron Allah ya kira ka ya ma nasiha ba zai maka ba sai dai ya je ya gaya wa ne ya gaya wa ne ya gaya wa ne sai ta yaya ta ka a gari cewa kana aikata kaza shi kuma musulunci cewa ya arfa ma asiri kuma ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ya ce allah madaukakin sarki zai kira wani bawa da nufin zai masa hukunci sai zama cikin aikin da wannan bawa ya suturta wa wani musulmi sai allah ya buɗe masa ayyukansa gaba ɗaya sai ya gani yana tsammanin za a hukunta shi sai Allah ya ce ka je na rufe mala'iku ba za su gani balantana su auka su auna maka wuce aljanna sai Allah ya ce wannan abun kuma na maka ne saboda ka rufa wa musulmi dan uwanka shine ni ma yau na rufa maka amma yau duk kokarin mu shine ya za a yi asirin wane ya tonu ya za a gane yana ba daidai ba in wane ya kuskure kokari muke mu biyo kwakwafin abin da ya na kuskure mu gano cewa fa san zuciya yi ba kuskure ne ya faru ba sai mun murda abin ko da kuwa abin nan kokari abin nan wato bisa kuskure ya yi shi wallahi wasu sai sun murda shi ya koma ana ganin sa kamar ganganci ya aikata wannan wani irin masifa ne to ba dai haka musulunci ya ce mana ba gashi nan wasaddi khallatihim da kuma tare duk abin da zai zama a samu halal a samu baraka a cikin al'ummar musulmi ka tare in kana da iko ka tare ka tare wa nusratihim da kuma taimakon musulmi ala a'daihim akan makiyansu yau makiya muke taimako akan mu wa dhabbi anhum da kuma bawa musulmi kariya wa mujanabatil ghishi wal hasad da kuma nisantar duk abin da zai zamanto gishu ne algus da kuma hasada wa juna wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi duk abin da ka san kana so ka so wa kanka shi yasa annabi Muhammadu ya faɗi wata magana mai tsada wanda da ita zan rufe hudubar mu ta yau sai kuma sati mai zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace man ahabba an yuzahzaha anin nari duk mutumin da yake so a nisanta shi daga wuta wa yudkhalal janna kuma a shigar da shi aljanna manzan Allah ya ce fal ta'atihi maniyatuhu to mutuwarsa ta same shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhalin yana cike da imani da Allah da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kara da wata magana mai ban sha'awa ya ce wal ya'ti ilan nasi sannan ya zo wa mutane yan uwansa musulmi bima yuhibbu an yu'ta ilaihi da irin abin da yake so a zo masa da shi la ilaha illallah magana ce mai tsada ka ji maganar idan kana so a nesanta ka daga wuta a kiyama kana so a shigar da kai aljanna to abu biyu za ka yi in ji manzan Allah abu na farko ka yi imani da Allah ka yi imani da manzan Allah mutuwar ka ta ɗauke ka akan wannan abu na biyu duk abin da ka san idan an zo ma da hi za ka ji daɗi to ka je wa da musulmi wannan abu ma'ana kar ka yadda a same ka kana zuwa wa 'yan uwanka musulmi da abin da kai ba ka bukata a zo ma da shi wallahi tallahi annabi ba zai yi ƙarya ba duk mutumin da ƙoƙarinsa shine ya je wa mutane da abin da ba sa so shi kuma yana so a zo masa da abin da yake so mafhumul mukhalafa na wannan hadisin yana nuna wallahi ba zai shiga aljanna ba idan kiyama ta tashi Allah ka sauwake Allah ka yayi mana gabaki daya Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu ka ba mu ikon gyara aƙidunmu ka ba mu ikon gyara laifuffukanmu ya Allah ka sa mana soyayyarka ya Allah da san manzanka ya Allah da san addininka ya Allah da san al'ummar musulmi ya Allah Allah muna roƙonka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah maɗaukakin sarki ka albarkace mu da duk abin da muke bukata ya Allah abin da yake nufin mu na sharri Allah ka yi mana maganin sa Allah ka sa wannan ƙasa ta dawo kan saiti kamar yadda sauran ƙasashen musulmi suke ya Allah Allah ka yaye mana masifa da bala'i ka yaye mana damuwa da tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ka albarkaci 'ya'yanmu ka albarkaci matanmu ka albarkaci gidajenmu ka albarkaci dukiyarmu ka albarkaci iliminmu ka albarkaci rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki kai mana albarka duniya da lahira akwai mutum biyu da muke so mu sa a addu'a mutum na farko shine imam ɗinmu na wannan masallaci malam yusuf mammadiyo wanda ya je gaida mahaifiyarsa kwana uku ko hudu suka wuce aka sace masa mashin ɗinsa na hawa wanda wannan mashin dama wani bawan Allah ya bada hi muka bashi sannan ya je mai da shi kasiya yake hawa domin gudanar da al'amuransa an je an ɗauke wannan mashin muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi na yayar masa da hina alkhairi sannan a ƙarƙashin wannan za mu gudanar da neman taimako gagarumi a yanzu wanda zai zama gudunmawa na yadda za a mayarwa da wannan bawan Allah gurbin mashin ɗinsa don haka 'yan agaji da 'yan aiminan hizba su ƙara zagayawa bayan zagayawa da suka yi duk abin da aka tara muna so za a amfani da shi wajen ganin cewa an taimaka masa don ya mai da gurbin mashin ɗinsa in kuma an samu wani bawan Allah ma ya ce ga mashin ɗin ku bashi to muna fatan haka daga gare ku Allah ya bada ikon wanda zai taimaka a kawo wannan mashin ɗin a ba wannan bawan Allah mutum na biyu akwai ɗaya daga cikin mu wanda Allah ya jarrabe shi da samun karuwa ta haihuwa wanda kuma matar yanzu haka suna asibiti jini ya balle mata shine malam Aminu wanda yake dauka mana waɗannan karatuttuka za ku ga baya nan yanzu haka suna medical center matarsa ba lafiya saboda haihuwa da kuma ballewar jini muna addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya yaye mata da sauran al'ummar musulmi gabaki daya sauran bukatu na alkhairi na al'umma muna addu'a duka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗayan mu Allah ya yaye mana damuwoyin mu wannan fatara da masifa da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ta idan tsadar mai ne ta sa wannan muna roƙon Allah Allah ya sako da wannan mai ko masu so ko maƙiya ba sa so Allah ka sako da hiya Allah ko waɗanda suke sanya hau ba sa so Allah ka sako da wannan tsadar mai ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila salatikum wa sawwu